بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna ɗaya ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da 25 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha takwas a cikin littafin la ta hazan wallahu rabbuk wallafan malama shekhatu bintu muhammad alkasim allah maɗaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen lamba ta goma daga cikin gaɓoɓi da malama ta kawo waɗanda suke zama magani ko kuma waraka ga dukkanin damuwan da mutum ya shiga wanda shine abin da muka tsaya a kansa shine attafa'ul shine duk abin da ya faru da mutum ya ƙudulce a ransa ya yi kyakkyawan fahimta mu abu ko da kuwa yana gani a zahiri abin abu ne wanda yake mummuna abu ne wanda yake ana masa kallon sharri amma kuma ya yi ma wannan abin a zuciyarsa ya juya wannan fassaran wannan abin zuwa ga alkhairi domin duk abin da ya faru da shi ya faru ne da izini da kuma sani da ilimi na ubangiji subhanahu wata'ala Allah kuma a matsayinka na bawansa ba zai kaddara maka wani abin da yake sharri a gare ka ba subhanahu wata'ala Allah ya fi karfin haka Allah ya wuce haka wannan shi yasa duk abin da ya faru na alkhairi to ana jingina ma Allah abin da ya faru na sharri kana ganin cewa kaza bai yi daɗi ba kaza bai yi daɗi ba to baka jingina ma Allah subhanahu wataala dan haka Allah ya faɗa ma annabi ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik duk abin da kaga ya same ka na alkhairi to kyauta ce daga wajen Allah abin da ya same ka mummuna kuma na'am da kaddaran Allah da izinin Allah amma wani abu ne kai ka ja ma kanka Allah ya kaddara maka wannan shi ko alkhairi Allah kyauta yake ba da shi duk abin da kaga ya same ka na alkhairi Allah kyauta ya baka shi abin da kaga ya same ka na sharri ko kaga ya same ka na jarabawa to wani abu ne kai sai Allah ya jarabe ka domin falalan Allah saboda wani zunubin da ka aikata da ya kamata a jira sai an ji lahira a yi maka azaba amma saboda ƙauna da soyayyar Allah sai maka azaba tun a nan duniya sai ya yafe sauran wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir Allah yana afuwa akan da yawa Allah ya mana afuwa abu na sha ɗaya shine malama ta ce la tahmil hammal mustaqbal kar ya zama kana dakon damuwan abin da zai faru nan gaba shine kawai kana zaune ka fara tunani da lissafe-lissafen nan da lokaci kaza wani abu zai iya faruwa kaza zai iya faruwa zuwa lokaci kaza kaza zai iya faruwa zuwa lokaci kaza to ba a wannan in dai baka so ka shiga damuwa to la tahmil hammal mustaqbal karka dinga damuwa karka dinga shiga rudani akan damuwa da abinda kake ganin zai faru nan gaban mummuna al-mustaqbal ghaibun la ya'lamuhu illa Allah me zai faru an jima me zai faru gobe me zai faru jibi me zai faru sati mai zuwa wata ɗaya nan gaba shekara shekaru masu zuwa mustaqbal gaibi ne ba wanda ya sani sai Allah babu wanda ya san meye zai faru an jima ba wanda ya sani sai Allah al mustaqbal ghaibul la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san meye zai faru a gaba sai Allah shi kadai saboda haka in Allah ya ga dama abinda kake tunanin cewa zai iya faruwa da kai nan da an jima ko nan da gobe ko nan da kaza in Allah ya so baka sani ba halama kafin an jima ma an fara lissafin yaya za a yi kai ka kabari kafin an jima ma Allah ya dauke ka tafi shikenan ya gama an gama saboda haka madadin ya zama ka ɗora ma kanka damuwar abin da zai faru gobe ko abin da zai faru an jima ya hana ka aikin da ya kamata ka yi yau fakun ibna yaumi ka zama ɗan yau ka zama ɗan yau ɗinka wajma jiddaka wajtihadaka fi islahi hadirika ka tattara ƙoƙarinka da ijtihadinka da iyawayenka da iya basiranka ka haɗa su don ka gaya za ka yi ka gyara yau ɗinka yanzu da kake nan ka gaya ya za a yi ka gyara yanzunka ya za ka yi ka gyara yanzunka wasta'id limustaqbilika ala alwajhi alladhi umirta bihi sannan sai ka yi tanadi ma anjimanka ko nan gaba ɗinka a bisa fuskan da aka umarce ka da shi amma baka tara damuwan nan gaba a ranka ba e ka yi tanadi wannan kudin na tanadinsa ne domin nan da an jima ko nan da gobe ina so zan yi amfani da shi ko kuma ina so nan da shekara guda in sai mota ina so nan da shekara guda in canza gida saboda haka na fara tara kudi wannan ba a hana ka ba musulunci bai haramta maka ba amma ɗaura ma kanka damuwa damuwar abin da kake ganin zai iya faruwa da kai nan gaba domin duk abin da kake ganin zai faru nan gaba hasashe ne kawai kai hasashe ne kawai baka da tabbacin faruwansa baka da tabbaci balma a bar maganin ma baka da tabbacin faruwansa nan gaban lokacin da kake kildajon zaka kai din ma baka da tabbacin zaka kai a raye baka da tabbaci fakan min fatan amsa wa asbaha dahika wa qad nujisat akfaruhu wa huwa la yadri malamin yace wai mutum nawa ne yawaye gari ko ya kai yammaci yana cikin farin ciki alhalin ko an riga ma an ɗinka likafaninsa shi bai sani ba mutum nawa ne yawa yi gari hankalinsa kwance yana ganin zai yi kaza an jima zai yi kaza an jima ashe likafaninsa ma an riga an ɗinka bai sani ba ma madafata wal mu'al wal mu'ammilu ghaibun ma madafata wal mu'ammalu ghaibun walaka sa'atu lati anta fiha abin da ya riga ya wuce to ya kubuce maka ya riga ya wuce ya riga ya wuce ka manta da abin da ya faru a baya domin ka sani cewa ma asabaka lam yakul li yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka duk abin da kaga ya same ka to dama ba a rubuta cewa zai kubuce maka ba abin da kaga ka kubuce masa ko ya kubuce maka dama ba a rubuta cewa zai same ka ba saboda haka mama ba fata abinda ya wuce a manta da shi ya riga ya tafi ya riga ya wuce shiga damuwa da bakin ciki ba shi zai sa abinda ya wuce a baya ya dawo ya gyaru ba ba zai taɓa yiwa ba sannan kuma wal mu'ammilu ghaib wal mu'ammalu ghaib abinda kake sa buri akai abinda ka sa mai buri akai shi kuma gaibu ne gaibu ne shi abinda ya riga ya wuce baka da ikon dawowa da shi abin da kake tunani kake sa buri kake sa tunaninka akai nan gaba shi kuma gaibu ne baka sanya zai zo ba saboda haka walaka sa'atul lati an tafiya yanzu nan dai da kake cikin wannan sa'a lokacin da kake ciki yanzu shine naka wannan lokacin da kake ciki yanzu shine naka kaga mai wayo tunda wanda ya wuce ya wuce na gaba ba naka bane to ashe yanzu da kake ciki yanzu ne ya kamata ka tsaya ka gyara yanzu ɗinka ka fuskanci yanzu nan da kake ciki قال الحسن حسن البصري الله ya masa rahama yake cewa la tahmil ala yaumika hamma ghadika fa hasba kulli yawmin hammahu yace karka yadda ka dauko damuwar gobe ka kawo ta yau domin kullun damuwarsa ta ishe sa kullun akwai damuwar da kake ciki saboda haka damuwar jiya da ta wuce bar jiya ta tafi da abinta damuwar yau to gaya za ka yi ka gyara na yau na gobe kuma ba ruwanka da shi kar ka ɗauko damuwar gobe ka ce za ka gyara shi yau kar ka ɗauko damuwar gobe ka ɗaura ma kanka damuwan me zai faru gobe ka ɗaura ma kanka a yau sai ka ga yau ɗin gashi kana da damar da za ka gyara yau ɗinka amma saboda ka ɗauro ma kanka damuwa da tunanin kaza zai iya faruwa da kai nan gaba kaza zai iya faruwa da kai anjima kaza zai iya faruwa da kai gobe sai ga yanzu baka yi abin da ya kamata ba karshe sai ga ayyukan yau da gobe sun haɗu maka waje ɗaya saboda haka yau ɗin da kake ciki shi yasa wani malami aka tambaye sa menene sirrin kwanciyar hankalinka ya ce na san cewa aikin da ya kamata na yau ba wanda zai mun shi na gobe ba wanda zai mun shi saboda haka shi yasa na yake kokari yaya zan yi in aikin yau a yau saboda in Allah ya kai ni gobe kada ya zama ina da bashi kada ya zama ina da bashin abin da ya kamata na yi a jiya a ce yau ban yi shi ba ina tunani sannan kuma duk abin da na san cewa gobe ne ko an jima ne ko nan gaba ne to ba na kawo shi a cikin damuwata domin duk abin da kake gani duk abin da kake tunani zai iya faruwa da kai an jima ko gobe wallahi matukar ka dogara ga Allah ka miƙa lamuran kama Allah ko menene Allah zai iya maka inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu Allah ya ce Allah shi ke tara fada ga masu imani Allah shi ke bada kariya ga masu imani wannan rayuwar da kake gani ba ma maganar abin da zai faru gobe ba ka yi tunani akan abin da ya faru jiya shekaran jiya shekaru masu yawa ka zauna ka yi tunani ka ga matsalolin da ka tsallake kai daga ganinsu akwai waɗanda za ka lissafa daga ganinsu da ganin yadda ka yi escaping ɗinsu ka tsallake su ka san cewa wallahi ba dabarar ka bace ka san cewa wallahi ba iyawar ka bace inda iyawar ka ce da dabarar ka wallahi ba za ka iya tsallake su ba alkhairai da yawa da suka same ka kai kasancewa wayonka da dabararka ba su kai su jawo maka waɗannan alkhailan ba illa rahmatan min rabbik rahama ce daga wajen Allah kawai falala ce daga wajen Allah saboda haka ashe ya kamata cewa ka gane cewa Allah da ya gyara maka jiyanka kuma yayi kyau to tabbas shine kuma wanda zai gyara maka yau ɗinka da gobenka faƙad ahsanallahu fima mada wa yuhsinu in sha'a fima baƙi Allah ya kyautata min abin da ya wuce kuma in Allah ya yarda abin da ya saura ma abin da zai zo nan gaba ma Allah zai kyautata shi saboda ka zama kana da wannan kyakkyawan zato da yaƙini ma Allah ka share abin da kake ganin cewa a ya faru a jiya ka manta da shi abin da kake ganin zai faru gobe ka manta da shi ka gyara yau ɗinka ka gyara yaurinka domin in ka mutu a yau Allah ba zai tambaye ka abin da zai faru gobe ba don baka sani ba amma ka mutu a yau Allah zai tambaye ka menene kai yau din kan nan me kai me kai a yau din inna rabban qad kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun ai kana da ubangiji wanda ya isar maka da abin da ya iyar maka da abin da ya wuce a jiya to insha Allahu abinda zai faru gobe ma Allah zai iyar maka abinda zai faru gobe ma Allah zai iyar maka Allah zai isar maka Allah zai iya maka saboda haka ka zama kana da wannan yaƙinin ma Allah subhanahu wata'ala kar ka ɗora ma kanka wasu damuwoyi tunanin cewa nan gaba zan iya faruwa zan iya gamuwa da talauci ko zan iya gamuwa da kaza ko zan iya gamuwa da kaza wannan fikira ce jahiliya fikira ce da aka yi tun zamanin jahiliya ko haihuwa ma mutum in yayi to sai ya lissafi cewa wannan yaron fa ina tsoron kar ya jawo min talauci sai ya kashe shi Hassan da Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum nahnu narzuquhum wa iyyakum kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci domin da ku da su duk mu muke azurta ku saboda haka manta kar ka yi tunanin cewa wai yaron nan wai ya zo ko za a yi talauci ko za a yi kaza kai ma ba kai kake azurta kanka ba Allah shi ke azurta ka saboda haka shi ma da arzikinsa ya zo Allah ya rubuta masa ga abin da zai samu naka bayi da alaka da nashi nashi bayi da alaka da naka saboda haka wannan shine la tahmil hammal mustaqbal sannan abu na sha biyu shine al-ishtighalu bi amalin min al-a'mali aw ilmin min al-ulumin nafi'a duk sanda wani abu ya dame ka to kar ka zauna zugum kana tunani ka shagaltu da yin wani aiki ko neman ilimi ko wani karatu mai amfani daga sanda kaga ka shiga damuwa to nemi wani aiki ka ɗaura kawai ka ci gaba ka manta da wannan damuwar ka ɗauko wani littafi ko ka ɗauko alƙur'ani ko ka ɗauko wani abu wanda za ka karanta ya sa maka nishaɗi mafi falala mafi girma shine alƙur'ani ala bi zikirillah taɓa innul qulub saboda haka lokacin da ka shiga damuwa to kar ka zauna kana tunani kar ka zauna kana tunani qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa al-kusala aktharun nasi hamman wa ghamman wa huzna malalata kasalallu cikin mutane kullum su suka fi kowa shiga cikin bakin ciki da damuwa da kunci laisa lahum farhun wala sururun malalaci baya taba gamuwa da farin ciki ko annashuwa ko nishadi malalaci bai da wannan bi khilafi arbabin nishadi wal jiddi fil amal sabanin wato waɗanda suke wato ma'abuta nishaɗi da kuma ƙoƙari wajen ayyuka mutum idan ya zama malalaci to ya dinga gamuwa da baƙin ciki da damuwa a rayuwa kenan a ce mutum baya iya taɓuka kama kansa komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ya ce almu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala min wa ahabbu ila Allah min almu'minid da'if manzo Allah ya ce mumini mai ƙarfi ƙarfi na zuciya ƙarfi na imani ƙarfi na kazal-kazal wajen nemo abin da zai amfane shi khairu ya fi alkhairi wa habbu ilallah kuma Allah ya fi son shi ya fi soyuwa zuwa ga Allah min almu'min da'if sama da mumini mai rauni rauni na zuciya rauni na imani rauni wajen neman abin da zai amfane shi manzo Allah sai ce ihris ala ma yanfa'u kullum ka dinga kwaɗayi kana fatan kana wato kildajon ina za ka je ka nemo abin da zai amfane ka wasta'in billah duk abin da ka sa a gaba ka tashi ka nema taimakon Allah wala ta'jiz manzo Allah ya ce karka wato gajiya karka wato karka yi rauni karka gaza karka kasa duk abin da ka san zai amfane ka karka kasa zuwa ka je ka yi shi sai ce wa in asabaka shay idan kaga wani abu ya same ka saɓanin abin da kake tsammani kar ka yi tagumi kana tunani kana ce da na yi kaza fala ta ƙullau an ni fa'altu kana kaza wa kaza kar ka ce da na yi kaza fa da yanzu kaza ya faru da na yi kaza da yanzu kaza ya faru da na yi kaza da walakin ƙul ƙaddarallahu wa ma sha a fa'al ka ce Allah ya ƙaddara kuma abin da Allah ya ga dama shi yake aikatawa inna Allah ya fa'alu ma yurid inna Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana yin abin da ya ga dama ne saboda ka ce ƙaddara Allah wa ma sha a fa'al fa inna lau domin cewa da na sani ɗin nan da na yi kaza manzo Allah ya ce taftahu amala shaytan tana buɗe ƙofar aikin shaytan ne yana ba ma shaytan dama a kanka a ce da na sani da na yi kaza da na sani da na yi kaza da na sani da na yi kaza wannan yana ba ma shaytan dama a kanka amma duk abin da ya faru kaga cewa ka shiga damuwa ka shiga ce haka Allah ya kaddara ko da na yi kaza ɗin wannan kazan da zan yi sababi ne sababi kuma bayi da tasiri sai in Allah ya ga dama sababi baya tasiri sai in Allah ya ga dama na'am al bil asbab riko da sababi aqida ce ta musulunci bal ma duk mutumin da kaga ya zauna ya zama kasalalle ya ce insha Allah razaqani in Allah ya so zai azulta ni in Allah ya so zai ban kuɗi in Allah ya so zai mun kaza kuma yana zaune bai tashi ya je ya nemo ba to wannan aqidarsa ta saba mu aqidar musulunci aqidarsa ta saba mu aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidarsa ta saba mu aqidar magabata na kwarai ta saba mu aqidar annabi ta saba mu aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukansu fita suke su tafi kasuwa su je su nemo kuɗi manzon Allah kiwo yayi saboda ya samu kuɗi annabawan Allah sun yi kiwo sun yi sana'o'i annabi Dawud yayi sana'an karfe yayi kira annabi zakariya alaihi salam ya yi aikin kafinta annabi idris alaihi salam ya yi aikin tela ya yi ɗinki annabawan allah da yawansu zuwa suke su nemo amma ka sani cewa nemanka ba shi zai sa ka samu ba sai in allah ya rubuta cewa za ka samu shi yasa za ka ga wani ya riƙe wata sana'a guda lokaci guda allah sai azulta shi sai ka bi diddigi ka bincika ga akwai wanda yana wannan sana'an tun ba a haifi wancan ba amma har yanzu bai arziki ba har yanzu bai arziki ba wannan kaddara ce ta Allah ana nuna maka ka yi riko da sababi abu ne mai kyau amma kuma ka sani sababin ka ba shi zai baka ba sai in Allah ya rubuta amma mutum ya zama kasalalle ya zauna musulunci bai yarda da mutum ya zama mai matacciyar zuciya ba ya zama zuciyarsa matacciya ce baya iya tabuka ma kanshi komai komai yana jira sai an yi masa kowane ne shi yake da wannan fahimtar to yana da mummunan fahimta kowaye shi koda ko yana ganin cewa shi ana masa kallon mutumin Allah ne malami ne mai karantarwa ko ladan ne ko liman ne ko wane ne ya saba ma fahimtar musulunci ya zauna yana jiran komai sai an yi masa wannan ya saba musulunci wannan ya saba musulunci domin ka'idar dan adam ne in dai kana jiran ya maka to ba za ka taɓa yin daraja ba idonsa in dai shi kake jiran ya yi maka to ba za ka taɓa yin daraja ba idonsa Allahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hay wa bunayyu adam hina yus'alu yaghdibu Allah fushi yake yi in baka roƙonsa amma dan adam lokacin da kake roƙonsa shi kuma lokacin yake fushi saboda haka musulunci baya goyon bayan mutum ya zama kasalalle ya zama mai zaman banza a ana so mutum ya zama yana ihlis alama yanfa'uk kullum ka zama sana'a ce za ka yi ka kama sana'a yaya za a yi ka tsaya da kanka ka dogara ga Allah ka tsaya da kanka wannan shine musulunci wannan shine musulunci hatta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in qamatis sa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyaghrisa manzo Allah ya ce idan aka busa ƙaho sai zama ɗayanku ya ɗauko ƙwaya na masara ko dawa ko shinkafa ko wani abu zai shuka yana so ya shuka don ya yi noma ya samu arziki sai ji ana busa ƙaho za a tada kiyama manzo Allah ya ce in zai iya dasawa kafin a tada kiyama to yi ƙoƙari ya dasa ta ji an busa ƙaho za a tashi kiyama kai kuma kana so ka yi da shi manzo Allah ya ce in akwai yadda za ka yi ka yi sauri ka dasa kafin a tashi kiyama to ka yi sauri ka dasa ta kaga wannan abin da ake nuna maka ana nuna maka wato an kai mubalaga ne kaiwa makura ne wajen a nuna maka fa kar ka yi zaman banza kar ka zauna kana jiran a baka kar ka zauna kana jiran a miku kar ka zauna da wannan tunanin kar ka zauna kana tunanin cewa in Allah ya ga dama zai azurta ni a annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen makka sanda suka ce masa mali hadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq suka ce wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kuma mu tafi kasuwa neman kuɗi shi ma mu haɗu shi a kasuwa ya je neman kuɗi wannan wani irin manzo ne laula unzila ilaihi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira dan me ba a sauko masa da mala'ika ya dinga bin sa suna wa'azin tare ba aw yulqa ilaihi kanzu ko a jefo masa da taskan arziki daga sama au takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma kawai muga cewa Allah ya tsarar masa da wata lambu wata gona ya dinga shiga ko yana ci daga ciki ba sai ya je ya nemo ba Allah a gaba sai ce tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura Allah ya ce albarkatun Allah sun yawaita Allah nan da in ya ga dama in ya so ja'ala laka khairan min zalika jannatin Allah zai sanya maka mafi alkhairi sama da zuwa kasuwan da kake yin nan sai sanya maka gonaki manya-manya tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a ƙarƙashin su Allah sai ya sanya maka su wa yaj'al laka qusura ya sanya maka manya-manyan gidaje ya baka manya-manyan gidaje in Allah ya ga dama zai yi maka haka amma Allah ya bar annabi ya je ya nemo saboda ya koya ma al'ummarsa su ma su tashi su je su nemo wannan shi yasa sahabi Abdurrahman bin Auf sanda aka yi hijira daga Makka zuwa Madina manzon Allah ya hada mu'akha mu'akha ce tsakanin sahabbai a dauki dan Madina wanda a dauki dan Makka wanda ya hijira sai a hada shi da dan Madina ba ansari sai zama abokinsa ya zama dan uwansa haka manzon Allah ya hada da aka dauko Abdurrahman bin Auf daga cikin muhajirai aka hada shi da wani idan sun zo abin da suke cewa shine uqasimuka ahli wa mali shine zan raba dukiya ta rabi ka ɗauki rabi zan raba iyalaina ga iyalaina man mata biyu ko uku ka zaɓa wacce ta yi maka in sake ta ka aure ta saboda lokacin ba saukar da hukunce hukunce ba babu idda babu kaza babu kaza duk hukunce hukunce ba su sauka ba hijira da suka yi daga maka zuwa madina lokacin ana ta saukar da tauhidi ne da kuma tsoratarwa akan tashin kiyama su suratul nisa su suratul baqara su suratul kaza duka an saukar da su ne bayan an yi hijira daga makka zuwa madina saboda haka abdulrahman bin auf abinda ya ce ma abokinsa ɗan uwansa da aka haɗa shi shine ce dulluni ala suq yace barakallahu fi barakallahu laka fi ahlika wa malika eh dukiyarka da 'ya'yanka da iyalanka Allah ya albarka amma dulluni ala suq eh ku nuna min ina ne hanyar kasuwa ina ake zuwa kai ma ba kasuwa ka je ka nemo kuɗi ba to ni nuna min ina ake zuwa a je a nemo dulluni ala suq ku nuna min hanyar kasuwa sanda ya wayi gari cikin sahabbai in ana lissafa masu kuɗi a cikin sahabbai ana sa Abdulrahman bin Auf saboda ya tashi ya je ya nema kuma ya nema taimakon Allah akai Allah ya azurta mu arziki mai yawa mai albarka malam sai malama sai ta ce falin shigalu bi amalin ukhrawi aw mubah yulhi alqalba an ishtighalihi bil amri alladhi aqlaqahu shagaltuwa da wani al'amarin da zai amfanar da kai a lahira ko kuma wani al'amari wanda yake halattacce halal ne ka aikata shi wannan yakan wato ainihin mantar da zuciya ya cire ma zuciya tunanin al'amarin da ya sa ta damuwa duk abin da ya sa ka cikin damuwa in ka shagaltu da wani al'amari musamman al'amarin da yake da neman lahira ko wani dai abu da yake halal to wannan zai sa ka manta da duk wani abin da ya wato ainihin saka cikin damuwa wa rubbama nasiya bi sabbi sababi zalika sabab allazi aujaba lahu alhamma wal uzna balma zai zama ma sanadiyar wannan aikin da ya tashi yana yi sai ya manta ma da ma ainihin musabbabin da ya sabbabar masa da damuwa da kunci fa farihat nafsuhu sai ransa yayi farin ciki zuciyarsa tayi farin ciki wazdada nishaduhu nishadinsa ya karu liza saboda haka ibhas an kulli sababin yu'inuka alan shirahi sadrika wa ib'adil huzni anka ka yi kokari wajen binciko duk wani aiki duk wani sababin da zai taimake ka wajen yalwatan zuciyarka da kuma nesantar da bakin ciki da kunci da damuwa daga gare ka walau walau waqatan yasiran min safari ko koda kuwa a ce dan wani lokaci ne kaɗan na tafiya kaɗan tashi ka yi tafiya na ɗan lokaci kaɗan ba don komai ba sai don saboda ka manta da wannan damuwar da kake ciki ka tashi ka ɗan yi tafiya ka ɗan je daga nan zuwa waje kaza ka ɗan je zuwa waje kaza don ka manta da damuwar da kake ci tunda yanzu kana zaune a nan misali kana zaune a nan raji kwatas kana cikin damuwa kana kaza kana kaza shikenan sai ka tashi ka ɗan yawo in a cikin sassan eriyan nan ne ka tafi buhari kwatas ko ka tafi cikin ibrahim bako ko ka tafi kaza ka tattaka ba don komai ba sai don saboda ka manta da wannan damuwar aunu zahatin au ziyarati sadiqin min ahli alhikmati war ra'ayi sadid ko kuma ya zama ka ɗan yi wato tattaki ka ɗan tattaka ko kuma ka je ka ziyarci wani abokinka wanda yake cikin ma'abotan hikima da kuma wato ra'ayi tunani mai kyau wanda yake da tunani mai kyau yana da hangen nesa ka kai masa ziyara ka je ku tattauna tabussu ilaihi shakawaka fayujli hammak wanda zai sa ka je wannan wajen abokin naka ku dan tattauna da shi wani ina cikin damuwa kaza ina cikin matsala kaza a bani shawari domin Allah ya siffanta bayin Allah cewa wa amruhum shura bainahum shine suna shawari tsakanin su wani na shiga damuwa me shawarinka me kake ganin ya kamata nayi wannan sai sa damuwar ta yayi ya tafi wa yukhaffifu huznaka bi idnillah sannan wannan zai wato takaita maka damuwarka da izinin Allah sai kaga ka damuwar ta takaita amma lokacin da ka kuntace kanka a ɗaki kai kadai ka zama kai kadai a cikin damuwa to har abada ba za ka taɓa rabuwa da wannan damuwar ba qala zubair bin adi zubair bin adi yake cewa ataina anas ibn malik yace mun je mun samu anas dan malik Allah ya kara masa yadda fashakauna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj ibn yusuf sai muka kai masa koken abin da yake muke wato samu daga matsalolin da muke samu daga shugaba hajjaj dan yusuf yanda yake kakkashe mutane ya yayyanka mutane har ta kai ga yana yanka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yanka sahabbai da yawa wanda aka ce ya kamo wani sahabi zai yanka shi sai ya fuskantar da shi alƙibla zai yanka shi ya ce alhamdulillah in ka yanka ni ina kallon alƙibla dama Allah ya ce duk sanda aka tashi ko sallah da kai fa walli waje haka shaɗurar masjidil haram saboda haka ba komai sai ce a juyar da shi ya kalli yamma ya juyar da shi yamma ya ce Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah duk inda kuka duk inda kuka kalla duka ɗaya ne yace a juyar da shi ya kalli sama yace in ka juyar da ni na kalli sama ba ni ne na fara kallon sama ba annabi ma Allah ya faɗa cewa mun ga idonka kana kallon sama qad nara taqalluba wajhika fi sama mun ga fuskan ka na jujjuyawa a sama idan ka na jujjuyawa a sama saboda haka ni ma dan ido na ya jujjuya a sama kayan ka ni duk ɗaya ne yace ku kifa shi ya kalli ƙasa ya ce din ka kifa na kalli kasa ba komai dama Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama da kasan aka yi ni kuma ciki zan koma kuma daga ciki za a fidda ni ya ce kai duk yawan ayoyin da zaka kawo wallahi sai na yanka ka haka ya yanka shi da aka suka je suka kawo masa korafi akan gashi gashi Anas dan Malik sai ya ce isbiru ya ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri kaga muhallin shahidin anan shine suna cikin damuwa a inda suke amma sai suka yi tafiya suka yi tattaki don su je su sama wanda yake ma'abocin hikima da kuma tunani mai kyau shine Anas dan Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce musu isbiru ku yi hakuri sai ce fa innahu la ya'ti alaikum zamanu domin ba wani zamanin da zai zo muku illal ladhi ba'dahu sharrun min face zamanin da ke bayansa ya fi shi sharri hatta talqaw rabbakum haka zamani zai dinga lalacewa har ku haɗu da Allah ya ce samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallama haka na ji daga bakin annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi haƙuri duk abin da kaga ya same ka ya ce ka yi haƙuri domin zamani yana ƙara nisa ne yana ƙara lalacewa yana ƙara nisa yana ƙara lalacewa kai dai kullum abin da ake so shine duk yanda zamani ya lalace akwai waɗanda manzo Allah ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina على أمر لا, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم annabi ya ce akwai waɗanda su duk yanda za a buga duk yanda zamani zai kai ba za su gushe ba suna tsaye akan daidai duk wanda masu kyara da masu tsokana da masu zagi da masu kushe ba ruwansu har al'amarin Allah ya zo musu suna kai to kullum kai kai kokari duk yanda zamani ya lalace to kai ka zama cikin gyararru وقد نصح العقلاء الحزين إن أراد أن يشكو همه وعزنه إلى الناس أن يختار أهل الحكمة والمروءات ما لما تتي توفى ما لمي ما سهنكلي ما أبو تاتناني سنة نسيها قدوان دي شغا داموا إذن كنا سوك كيكو كن داموانك دبكين تكينك تو كتبتر كازا بتكين متاني ما أبو تاهي كما دمتنشي ba kowa ake zuwa a ce masa ina cikin damuwa ba wani damuwar kama farin ciki ne a gare shi shi sa wasu malamai suke cewa wani malami ke cewa kar ka zama mai yawan bayyana damuwarka ga mutane domin idan kana yawan bayyana damuwarka ga mutane ko dai ya zama ɗayan biyu ko dai ya zama masoyinka ne to in ya gan kana cikin damuwa shi ma ya shiga damuwa saboda haka madadin kai kai damuwan kai ma ka samu wani damuwa ko kuma ya zama maƙiyinka ne to shi ko dama iya abin da yake faranta masa shine ganka a cikin damuwa kaga ka sa maƙiyinka farin ciki saboda haka in zaka shige da in zaka kai koken damuwanka to ka tabbatar ka kai mu ma'abota hikima ka san saboda wani yanzu masoyinka ne in ka je ka koka masa damuwarka to damuwar da zai nuna maka ya shiga sai ya kara maka damuwa sai zama shi ma wato shi ma baya ma da bayi ma da tunanin ya ma zai warware maka damuwa shi ma sai sake jefa ka cikin damuwa amma sai ka zaɓi mai hikima mai tunani wanda na'am eh shi ma ya ji ba daɗi amma ba zai nuna maka ba ba zai nuna maka cewa shi ma ya ji ba daɗi ba ba zai nuna maka hankalinsa ya tashi har ta kai ga cewa kai ma hankalinka ya sake tashi ba domin wanda kake tunanin zai baka shawari sai kaga ya nuna maka faci shi ma fa hankalinsa ya tashi to ya za a yi kenan ɗa kwance uwa kwance wa zai jin yin wani saboda haka ka zaɓo waɗanda suke sannan ka zaɓo mutum mai mutunci yana da muru'a wala budda min shakwa ila zi muru'atin yuwasika aw yuslika aw yatawajja'u dole ne in zaka kai kokenka to ka kai koke zuwa ga wajen ma'abocin mutunci wanda shine wato a zai nuna maka hanyar da zaka bi ka warware damuwarka shine wanda zai nuna maka mafita shine wanda zai baka shawarwari ya rarrashe kai kwantar maka da hankali Allah maɗaukakin sarki samu dace to wannan shine karshen lamba na sha biyu in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan gaba ta sha uku shine al-ihsanu ilal khalq in dai kana so ka zauna lafiya tsakaninka da Allah to ka dinga kyautata wa mutane insha Allah ta'ala wannan shine abin da za mu tashi akan shi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa abin da mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya ba mu iko aiki da shi inda muka yi kusakurai kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك واتبع سبيلك وابتغى رضوانك يا هادي يا سلام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين السلام عليكم ورحمة الله تاشي الحمد لله آمين آمين